الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بياك يا أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانر شابكيني أكني شابك to 18 ga shaban shekara 1444 bayan hijira daga makka zuwa madina hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin baka yau ranar goma daidai ga watan maris 2023 ta wannan shine majalisin tafsiri na farko bayan kammala gyaran wannan masallaci na mai albarka da yan wasu suka yi tsayin daka aka yi Allah ya samu kwa da alkhairi kuma darasi ne na ya kuce darasi na farko a cikin wannan sura ko na'am da yake sabon sura ne darasi na daya suratul an'am to za mu ji ga jin ayoyin farko na wannan sura iqra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون شغل
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
wannan sura ita ce suratul an'am in ka ce al'an'am dabbobi irin na jin daɗi su ne an'am kaga tumaki da shanu da raƙuma sunan an'am ambatansu ya zo a cikin wannan sura wannan sura ita ce sura ta shida in ka ɗauko daga bakara za ka je ƙasa ita ce sura mai lamba shida kuma makiyar ce malaman bin diddigi suka ce dukkaninta aya ɗaiɗai ɗari da sittin da nan duk daga makar in ban da ayoyi guda tara su ne aka ce a madina aka saukar da su tun daga aya ta 20 23 91 93 141 151 waɗannan su ne exception su madaniyat ma ka ba dukkaninsu maka aka saukar da su wannan sura kamar da na faɗa tana da aya 165 kuma tana da kalma kalma kalma mai suna kalma 355 kace kalma misalin kace alhamdu kalma ce haka malaman bin diddigi suka bi kalma 355 harufa kuma a la ha ma har karshe akwai harufa dubu wata goma sha biyu da ɗari hudu da goma sha takwas wannan surar kiyar kuma ta fara da babbar addu'a da alhamdu a ƙur'ani mai girma muna da surar suka fara da hamdala ta farko wace ce fatiha ta biyu wannan ta uku kafi ta hudu saba'i ta biyar fatir duk sun fara da hamdala akwai wanda su kare da kuma hamdala suratun zumar ta kammala da hamdala a nuna maka falala da daraja da kima da tsadar faɗin alhamdulillah duk lokacin da ni'ima ta jaddadu gare ka sai ka ce alhamdulillah kare mai aure ka samu alhamdulillah jarrabawa ka ce alhamdulillah tafiya Allah ya fita lafiya ta dawo alhamdulillah ala kulli hal sannan idan lamari ya zo ya cuje ka ce alhamdulillah ala kulli hal ina gode ma Allah a kowane irin yanayi wa a'udhu billahi min hali ahlin nar Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitti sammai da kuma ƙasa in ka ce khalaqa me ne ma'anar khalaqa suka ce shine samar da abu daga rashi zuwa kasantuwa da adu babu ai babu na dubi masallaci nan duka yanzu na kalle ku da kyau yan uwa shekaru 80 kwarara ba kowa cikin mu haka ne 80 mai lafiya baya nake ne ba kowa don ban gaɗin 80 ana kuma ina tsammanin shekaru 100 masu zuwa duk babu kowa cikin mu tsammani wani kila Allah ba shi longevity ya kai shekara 180 kana samun su yanzu amma dai in ka ce halaka shi ne samar da abu daga rashi zuwa kasancewa to Allah ya ce shi ne wanda ya halicci sammai da kuma ƙasa aikin waje ala zulumati wan nur kuma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kuma Allah shi ne wanda ja'ala ya sanya duhunnai da kuma haske ka dubi hikima ƙur'ani kaga duhu na wakiltar ƙarya ne wani lokaci amma haske na wakiltar gaskiya ne ita gaskiya kuma ba ta da jam'i ɗaya ce kullum shi sa ce wannan bai ce anwar amma da yake duhu na wakiltar ƙarya wani lokaci sai aka bata ainihin du aka ce zulmat duhunnai ban gane ko kun gane ko da hausa ba ka cewa gaskiya gaskiyai ko gasaisai babu wannan hausa sai ka ce gaskiya kwaya da yake amma ƙarya fa kan ce kai sai to kenan sai ka ɗauki duhu na wakilcin ƙarya ne ana tare da duhu anan in ka ɗauki wannan wutar za mu kasance cikin duhu to duhu a kowace irin ma'anar duhu Allah shi ya duhu don ya ce waje alabdulumati wannu Allah shi ne ya halicci duhunnai da kuma haske amma sun mallabi na kafaro bi rabbihim ya adilu sannan kuma waɗanda suka kafirce game da ubangiji suna mai shauka shi ne ya adilu ya adilu ma'ana suna daidaita shi Allah Allah gaskiya da gumaka na ƙarya saboda ayar ta fara da gode wa Allah mahalicin sammai da ƙasa wanda kuma ya sanya duhunnai jam'in duhu da kuma haske amma tare da haka wanda suka kafirce game da ubangijinsu ya adilin suna shi shi sake zan kare shi mumini shirka ba ta shi bace zai tsayu ne akan doron imani dodar har lokacin da zai bar wannan duniya aya ta gaba huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtaru aya ta Allah shine alladhi wanda khalaqakum ya halito ku dukkan min tinin daga ƙasa in ka so ka ce yumbu in ka so ka ce laka bahaushe in ya ce laka da yumbu da ƙasa da tabo duk abu da yake nufi ƙasa da yake nufi sai dai kowace tana iya wakiltar kowace amma in ka raba su kowace na cin gashin kanta a hausa mai zurfi laka daban ƙwarai kuwa tabo daban yumbu daban ƙasa daban in ka zurfa ba amma in ka saki kalmar haka kowace na iya wakiltar kowace amma umuman sai ka ce daga ƙasa aka yi Allah shi ne ya halici mutum min tsin kai ƙasa min anan tana bayanin ainihin asali ne ay min aslin tiniyin min ke kenan dan adam an halice shi daga yunku ne kuma sai aka bosa mai rai duk mutum da ka sani yana da bangare yana da bangaren laka a jikin shi yana da kuma bangaren ruhi aka yi faɗa a cikin wata suratu dawo aya ta 70 zuwa 70 Allah na cewa in qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin zan halicci mutum daga yunku in na busa masa rai kenan kowannen mu yana da bangaren yunku da bangaren rai biyun nan suka haɗu suka yi mutum ka gane duk mutum haka yake abin da ke mutuwa shine wannan bangaren kasa din dan dole ka koma zuwa ga asalin ka kasa ka koma inda ka fito dan yace mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum da kasa muka yi ku cikin da zamu mai da ku lokacin mutuwa amma shi rai baya mutuwa ko dai yana cikin illiyin mu'minai ke Allah ka sa mu cikin su ko sujjin kafirai ke amma rai an yi shi ne rai rayuwa mutum mutu wannan zai nuna maka ashe dan adam yana da barai guda amma abin da ke tabbatar da kai mutum ne to ruhi ne ba gangar jiki ba kun gane kana iya samun mutum kosasshe ya ci ya koshi masha Allah amma mayunwaci ne tunda misali mashayi ne masanaci ne ɓannaci ne to ai yana fama da yunwa ta fuskar spirit muna ke spiritual hunger amma don ka cika koshi babu laifi wannan gangan jiki ne ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa ku kalla ba ba ba in ba firda na fila kenan mutum an yi shi daga ƙasa amma haƙiƙanin mutum shi ne ruhin abinda kuma ke gyara ruhi tsoron Allah karatun ƙur'ani aiki na gari halittar majalisin kara ciyar da dukiya da sauransu misali wannan suke haɓaka ainihin ruhin mutum Allah shi ne wanda ya halitto ku min tinin daga ainihin laka ko ƙasa in ka so ka faɗa ka sun maƙaba ajala sannan Allah ya hukunta ajali na adadin zaman kaji kaji ba domin duk wanda aka tsarta maniyin haihuwarsa a mahaifa zaman manin na da lokaci da zai fita wani kirrufin alhami ila ajalin musamman Allah ce muna tabbatarwa a cikin mahaifa mutum zuwa wani lokaci kun manu kurjikun fefla mafitar da ku jarirai to da ka Allah sai yake cewa azawajal Allah shi ne ya halitto ku daga ƙasa daga laka yunku thumma qada sannan ya hukunta ajalan wani ajali na fitowa daga cikin uwa na rayuwa na ƙarshe ajalin mutuwa duk wanda ya bar duniya yau ya je lafira a ajalin ne kawai ba wai sauri ba shi nan ka sallama ma kawai haka kuma duk wanda bai tafi ba ba wai kama kara ba ne lokaci ne lokacin na yi kyat za ne mai tsara don ya ce sun makaba ajalin musulmi kuma ya ce likulli ajalin kita ba haushe in yi ce ajali galiban mai yake nufi sai mu ce ya danganta ga irin context da kai maka ayi mun yi ajali za ka biya ne kudi lokaci ba ba mutuwa yake nufi lokacin biyan kudi yake nufi amma ka ce wa ne ajali ya yi kai tsaye ba haushe mutuwa ake nufi haka ne amma ka ce ai an sanya ajalin aurenka tare da bawashi ba faɗin haka shi ka ce ajali mutuwa ne kawai amma ajali na nufin lokaci lokatatti da aka kai shi ne ajali akwai ajal akwai ajal mene ne ajal inda da an baki ne gaggawa amma ajal da alhamza anan ana nufin lokaci a rafton saraka Allah ta'ala sai ya hukunta ajali kuma wa ajalin musamman indahu akwai wani ajali wanda Allah ya sanya suna a wurin shi musamman abin ambato suka ce shi ne ajalin kiyama ajalin ku na farko za ku rayu lokaci kaza gari kaza a yanayi kaza ga yanayin mutuwar ku ajali sannan akwai wani ajali babba na duk za ku haɗu gaban shi kiyama ta yi la ilaha illallah da za a fito daga kabari ya ce ya ayyuhan nasu taƙo rabbakun inna zalsatun abu zalzala ta kiyan babban abu yau mata raunaha ta mahalu kullum mata'ammar ba ran da za ku ga kiyama kowace mai ciki za ta wurgar da abin da ke cikin wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha wata rannasa sukara wa mahun bi sukara walakin na azabar lahushe daga mutane suna layi ta ɗauka giya ne la tsabar azaba ce ko a wannan ranar Allah ka aminta wa ajalin musamman indahu sannan wani ajali na tashin kiyama indahu yana gun Allah babu wanda ya sai kiyama yaushe ne ne ilmuha inda rabbi amma ajalin haihuwar mace yaushe ne ne ana iya sani domin ilimi ya kai zai iya ce da kai kana da edd ne ne edd wai lokacin da ake tsammanin haihuwa ba shi ne edd ba expected ko estimated day of delivery shi ne edd kenan likita allah ya gara ma ya bashi a dalilin mashi sai mutu likita da ya mana kiyama sun ce a'a wa ajalin musamman inda hu wannan inda hu yana gun ubangiji ba wanda ya samu arabtum to kaga ayar tana sura tana magana kan matsalar aqida tana mu'alajar matsala ta aqida da sallama ma Allah ilimi akan komai dan adam bashi da komai wa huwallahu fis samawa aya ta gaba kenan ita karanta Allah shine Allah karka zo karatu ka cewa huwallahu an hana a tajwidi sai dai ka ce na'am a tajwidi in ka ce wa huwallahu kai kuskure saboda kai tarfifi me ya kamata kai tafkin wa huwa Allah in sunan Allah ya zo to sai ka dubi harafin da ya zo kafin shi in yana da fata harafin to sunan Allah sai ka kumbura shi to ai in haka ne wa huwa wawan tana da fata so kuka ce huwa Allah sai ka ce huwa Allah because wawan da ta zo kafin Allah na da fata to sai ka kumbura sunan Allah suna kiransa tafkimu bismillahir rahmanir ko kuma rufu'a ko rufu'a ko fataha ka lura da kyau in suka zo kafin sunan Allah da sunan Allah sai ka kumbura shi in ba ka ba kana kuskure a cikin karatu amma in kasara ce annan ba ba sai ka kumbura sai ka ce bismillah ba ka ce bismillah la la saboda mim kasara ce sai ka yi tarqiqi amma in fataha ta zo ko rufu'a to sai ka kumbura sunan da haka Allah ta'ala ce wa huwa Allah na'am Allah shi ne wanda yake Allah abin bauta kalmar Allah na nufin al-ma'aluhu shi ne al-ma'alu wanda ya cancanta a allanta shi shi kaɗai ke da haƙƙin abauta mai duk wanda ya da'ar wannan haƙƙin to kafirce ne ba kuma gaskiya ba ne Allah shi ne Allah fis samawati a cikin sammai wa fil ardi haka a cikin ƙasa kuma Allah shi ne dai Allah ya lamu sirrakum wa jaharakum Allah ya san sirrinku da abinku na bayyana me ke buya ga Allah me kashi a gidanka yanzu ban sani ba amma Allah ya san me ke cikin aljihunka ni ban sani ba amma Allah ya san kai ba ma wannan ba abin da ke cikin kokowar zuciyarka ba wanda ya sani amma Allah bai ce wa ya alama ma fi sudu ya san abin da ke cikin to shi ne ya san sirrin shi yasa lokacin da kafiran maka suka yi mitin a gidan ibn jada'a suka ce shi mutumin nan muhammad in kuna so ku tattauna magana game da shi ko ku yi a asirce in yana da wani ubangiji duk abin da muke sai ya gaya mai to ku ɓoye sai Allah ce wa asirru qawlakum aw sharuhi innahu alimun ko ku asirta ko ku bayyana ya san abin ba ma bakin ku ba abin da ke shi yasa kada bawa ya ya ce zai ɓuya gabarin idanun mutane ya sami to a yi shirme ne saboda mai duka yare lakar fasirin ya ce idan ma halauta da'ar yawan falata kul halauta walakin kul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عنه يطيفه wa'idan ka keɓe a wurin da ba mai ganin ka karka ce oh babu kowa yadda nake so in ka ce alayya raƙi ba akwai raƙi ba akan ke na abinda ka ɓoye wa mutane ba su gani gun ubangiji shi abin baya ɓoya kuma ta kaga hanyar zama lafiya sai mu kiyaye allah ka taimake mu kiyaye harakun allah ya san sirrin ku wajaharakun da abinku na bayyane kai wa ya alamu ma taksibu Allah ya san abinda kuke tsirfanta menene tsirfanta abinda kuke aikata abinda kuke tsurwuri a tsohuwar Hausa tsirfanta ko tsurwurta ma'ana duk abinda kuke yi Allah ya san shine taksib taksib a kowane irin yake na rayuwa وما تأتيهم كاكرا تولي لا اقرأ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية باب وتآية لكي زوابون كافرين من شام غنى آية تكن زواب قرآن أمانوني ديوا باب وتآية لكي تكن آية أبنجيش ayon ubangiji da ke zuwa gare su illa kano an ha mu'ridin face sai ka same sun kau da kai ruwan sama aya ƙasa ta tsage shuka ta fito aya ce kai kanka shekarunka da ke turawa aya ce tufa da za ka sa ta tsofa ka rabu da ita da tana sabon zago an raba ka da ita aya ce وفي كل شيء آية komai da ka sani akwai ayar komai an gane ko abincin da za ka ci ka ji daɗi saboda kana da kuruciya wata ran sai ka ji kama kana shan ruwa ne shekaru sun ta ayat ɗan da ka haifa yaushe ne ne gashin kansa ke tsirowa kai ba ka sani ayat inda za ka ce da matarka wance mu tsaya mu ga lokacin da gashin ke tsirowa ba za ku kuma yana tsirowa duk dabaran ka je ka sayo zuma ka ɓoye ka ɗaure ta mu sai ka gasha zuma mai ciki ya kai wai kai ta aya to komai da ka sani a kwayoyin ubangiji amma mai tuna aya kai da kake da imani kafiri sai ce babu komai iyawarsa ce inda ka bambanta da kafiri Allah ka tsare imanin wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin face sun kasance masu kauda kai masu ainin shakulatin bangaro gabarin abin da Allah ya saka faqad kazzabu فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم lalle kafirai sun karyata gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo musu an gane ko fasaufa to da sannu ya atihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'u anba'u labarin azaba da zai sauka a kansu kan abin da suka ta, labarin zai zo musu abin da suke istihzai idan suka ta manzannin Allah to ai Allah bai kyale su ba tambayi samudawa ka tambayi adawa ka tambayi ashabul rasi wa qurunan bin zalika kaseera wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tatbira babu wanda yake Allah na ga maka farma ko za ku tsiran ne ai kawai albarkar ka zane ka dangare ke sharuwan kasko ai kowar manzon Allah rahama ce Allah ke daga muku kafa na wani lokaci amma Allah ba ya kyale kafircin kafiri shi zan kaga kafiri yana wani baran kada ma rawan kafa kyale shi rike Allah ka yi hakuri lokaci ne an عرفتم شقبا
أولم يروا كم أولم أهلكنا كو ألم
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مم.
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين alam yaro shin ba su gani ne alam yaro ba su gani ba ne kafirai Allah ya ce kam ahlakna min qablihim min qarnin yo ba su gani yanda muka halakar da qarnin jama'u shine qarn asali kalmar qarn na nufin shekara ɗari century akan ce qarni amma aka ambaci qarni tawagar jama'a da suka rayu a wani yanki na zamani kasar mu ta wasu na da karnoni da yawa a ɗauki karnin shehu ɗan fodi a karnin generation ne mai zama kansu Hmm? sun wuce mu ma karni za mu tafi a ba da labarin mu. in duniya tana ha a lokacin duhu ilmu ha inda rabbi Allah ya ce ba sa gani sau nawa ne muka halakar da karni karni kafin su su zo su waɗannan karnoni makkannahum fil ard mun ba su dahir a ban kasa kwarin jiki sun fi lafiyar jikin kuma tsawon rai sun fi ko kawai 60-70 wani an fi suka ce za a samu mutum ɗan shekara 80 amma bai fita daga bance ba tuku 80 yana bance har suka ce sai mutum ya je neman aure ce kai shekarun ka nawa ya ce ta sai ka shiga ban shekara 90 shekarunka bai kai a baka aure casa'in ya Allah ɗayansu ya je farauta ya kamo giwa ya ce ku yi haƙuri ga ɗan abin da muka samu kamar ɗan tsako ne mutum kuma sabce ce kamar falwaya haka muku yan ku cacare ne kawai to amma da mu da su duk kayan Allah ne da kai da kurkudu da ke tafiya a ƙarfi ya take cinnaka yake kallon ka babbar hannu amma da kai da cinnaka malicin ku ɗaya fa la ilaha illa dama ka samu kake taka cinnaka kuma ba za a kama ka da laifi ba da ya ga dama sai mai da kai ne cinnaka a taka a mutsake kuma an zauna lafiya to amma nan Allah ta'ala ke cewa wato ba sa gani sau nawa ne muka halakar da jama'u kafin su makkannahum fil ard mun ba su dahir aban ƙasa mun ba su tamkini mun ba su ainihin kafuwa aban ƙasa ma lam numakkin lakum irin dahir da ku ba mu ba ku da ya ku mutanen makka wa arsalna as-samaa alaihim midrara mun sauka musu da ruwan sama mai tadadowa midrara ruwa babu iya yanzu ba muna gab da shiga damina ba a najeriya nan ina jin akwai yadda aka fara ruwa yanzu a wasu wuraren na'am to kaji ko zafin nan da muke ji alamar kila ruwan na zuwa ne. shi ne mai dara wa ya saukar da ruwa wacce hikima kake da ita la ilaha illallah Allah ta'ala yana cewa mun saukar musu da ainihin ruwa midiraran na ta ɗaɗowa har yi yawa a cikin ubangiji a dakatar da ruwa in yi ƙamfa ubangiji gashin to Allah na juwar da hankulinmu zuwa ga shi ya yi komai wa arsalna sama'a mun saukan musu da samaniya alaihim akansu midiraran mai ta ɗaɗo da ruwa waje alnal anhara muka sanya kuma ƙoramu tajiri na gudana min tahtin karkashin su duk ba sa gani amma fa ahlaknahu muka halaka su mutanen makka gane mutanen makka waɗannan mutanen musu kaza kaza kaza da suke butulci fa ahlaknahu mun gama su bi zunubihim a dalilin zunubi wato shi zunubi shine babban abokin gaban mu wani malami ya magana ya sa mai suna akharu zunub fi nafsul mujtama tasirin zunubi akan mutum da kuma society har ka so ka ji bayanin da malamin da kaga zunubi zuciyar mumini fara ce tas in yi zunubi sai bakin launi sai gara a zuciyar da ya tuba sai a share wannan bakin launi in ya gafala sai ci gaba da fadada sai ma mai zuciya tun yana ganin zunubin abin damuwa ne sai zama normal to ya fada cikin masu ba shi ne kalla barrana ala kulubihin makano to karkar da ka je ka kai jallin rana a rashin rain wato tsatsa ke amma da bawa ya tuba sai a goge wannan abu to shi yasa zunubi yana da tsada har suka ce zunubi kan ma jinkirtar da arzikin da ya kamata ya yakan haifar da wato zuciya ta yi baki kiri yakan ɗauke annuri a fuska ta imani yakan janyo abota da shaidan shaidan abokin mutum ai fabisal kare mugun abokin ke kai in ta yi muni ta kan janyo zunubi kenan yakan janyo mutum mutane ke su rinda kyamar mutum a ai ba su an gaya maka aka ce ga mutum dan giya yawa zai so shi dangi ba so shi ai dan kwaya ne sai ka ji ana aibata shi kai dan kwaya kuma ba shi aure illa zunubi to Allah ka kare mu ka kare mu in mun fada ciki kai mana baiwan gaggauta tuba Allah ka samu da su amin saboda Allah ta'ala yake cewa muka halaka su bi dhunubihim da zunuban su wa ansha'ana min ba'dihim qarna kharib in ka ce ansha'ana shine muka halitta muka halicci qarnan wasu qarnoni min ba'dihim bayan su na daban qarnan akhar ma'ana bayan mun gama da su muka yi wata halitta kuma wanda suke ba su waɗannan duk wannan an nuna maka cewa Allah da ya halitta shi ya kawar da halitta saboda taurin kan halitta da rashin salon ubangijin halitta kuma ya halitta wasu bayan waɗanda aka gama da su walau nazzalna alayka kitab ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم إلى آخر الآية الله يكفي ولو إن دا شين لو دا نكذا لو جيت دا كاذو lau jalasta da ka zauna suna kinsa harafin shara harfu limtina da limtina misali idan ka ce wallahi lau ji ita ni lara'aita ai da ka zo da ka gani kenan baka gani ba dan baka gani kokwa kenan wannan lau ana kinsa harafin condition da tunda babu shi to babu ansa ansa shi ne ka gani to ba gani to laukin suna ce da shi harfu limtina lilimtin sabanin laula ita laula harafin tabbatuwa don tabbatuwa ba domin shi ne laula ba domin ka zo ba da ba gan shi ba shi ka zo ɗin ke sabanin lau tunan Allah ta'ala ke cewa walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin da mun sassaukar maka na sha faɗa kar ku fassara malaman tafsiri kar ku fassara nazala da saukarwa sai dai me sassaukarwa yana daga cikin beauty na harshen larabci suka ce anzala ya saukar a dunkule misali inna anzalna ku da faɗa saukarwa a dunkule amma nazala shine ya sassaukar in ba haka ba an saukar da qur'ani gaba ɗaya a watan ramadan a rana a dare da kuma ka zo kana cewa an saukar da ƙwar'ani cikin shekara 24 in piecemeal a hankali a hankali to ya kenan to ta irin wannan kofa ne kafirai irin su orientalist ke da cikin gani ko kun ce ƙwar'ani an saukar da shi in block a lokacin kuma kun zo kun ce hankali ya aka yi contradict mutala ba ku san arabiya kun san larabci akwai nazzala akwai anzala ko mu gane ba anzala an saukar da shi a dunkule inna anzalnahu fi lailatul qadr to a dunkule ke ai bai ce nazzala ba ku gane bambancin mun saukar da shi a watan ramadan aka ɗauko ƙur'ani daga allahul mahfuz zuwa saman duniya sunan shi baitul is daga nan kuma ana sauka da shi installment yani a hankali a hankali to wannan kuma cikin shekara 20 shine nazzala ke to in ka tashi fassara anzala sai ka ce ya sauka amma nazzala ya sassaukar abinda aka shi repeatedly na sha faɗa ya yayyaga mai riga ya bambanta da ya yaga masa yayyaga sau nawa kenan yawwa ya mare shi Allah kiyaye ya mammare shi kaga da bambanci so wannan abu ya taba mai tuwa kenan misali arabto ka san qur'ani a lafazi ma akwai mawdu arabto saboda Allah ta'ala yake cewa walau nazzalna da mun sassaukar maka da wani littafi fi in kace qirtas shine littafin takarda shine qirtas laraba suna kiran stationary karfasiya ɗakin sai da takarda stationary inda da a ne ba da e ba akwai na halitta wanda ba na tafiya stationary da a ne akwai kuma e ana nufin wato ainihin sif kayan rubutu ke nufisa a raftun to laraba sukan zo su buɗe shagon sai da kayan rubutu sai da shi karfasiya to Allah ce da mun sassauka maka da littafi a cikin takarda takarda ga magari su taba su takarda ne falama su su shafa a wannan takarda ka ce ƙorani su shafa da hannunsu laƙalar labi na kafaru da kafare sun ce in haza illa sihir wannan ai sihiri ne ya za a zo mana da kauda ido kama duk da haka ɗin ba sa faɗa ne suna faɗa suna karetawa ai dama dan kasan sunnar Allah ita ce tsakanin ƙarya da gaskiya kullum akwai kokawa kuma kullum ita gaskiya ita ke samun ainihin galaba na fata an gane ko na'am gaskiya ke samun galaba bari shigo muku da maganar dukkan sani ai kaga an yi gwagwagwa muslim muslim a sama za ta bada kuma ta tabbata ba wasu kuma su abu ya ɓata su ne takwa ya za a yi zai mutu bincike zuciyar ka haraka za ka kalli musuluncin ne ya samu ɗaukaka kafirai allah ya gama da su ya nuna musu iyakansu a tuwa idan aka yi wannan ai mun tono suwa suka fara tonowa ya baka da tunani wannan baku misali ɗaya ne cikin abin da yake kasance an gane ko sai a sama ga abin da allah ta'ala ya tabbatar to abu irin wannan in ya kasance nasara ba nasara ba gode ma Allah ba ka bukatar kai alfahari don ba iyawanka ba ne ba kai kai ba ba ka da ruwan komai ciki sannan ba girin-girin ba ka yi mai a tsaya a ci amfanin dama wajen kai alkhairi ga al'umma ba shirme ba na sha faɗa wanda wannan kira in yi lakta bayan duk an ƙara zaɓe duk wanda Allah ya bashi dama ta mulki akwai nauyi ya kamata ya zama yana da abu uku duk mai mulki ya zama yana da abu uku farko ya zama yana da goyon bayan al'umma su goyi bayan shi kan tafiyar da mulki banda ƙarfi ƙarfi na biyu ya zama tsaye ne jajirtacce duk inda alkhairi yake zai je ya ɗauko ya kai ma al'ummar da yake wakilci ba kan shi ba kuma har zai iya ma rasa shi na shi amfanin don jama'a ta amfani to ku auna duk 'yan siyasa na haka suke galibin ɗansu yawanci aljihunsu ne kawai ba maka iyaka ba yawancinsu haka su sannan sai wanda Allah ƙara kare sannan na uku mutum ya zamanto yana da adalci ɗazu a kutuba na ba ku misalin wani basarake mai adalci mai suna mahmud ibn subuktuke ibn subuktuke zan mai mutane na faɗa za su wani mutum ya ce da shi ya kai sarki mai adalci ana zalunta ka shi kamar ya fi ya ce wallahi duk bayan lisha wani mutum kan zo da makamai ya kore ni daga gidana ya shiga gun iyalina ya kaɗaita da ita har asuba mahmud ya ce kai da ne wani sai girgiza ya ce wallahi yana faru na kuma gaya ba ya ce wallahi la'akhuzan na haƙaƙa lillah sai na ƙwatar maka haƙi da yaddan Allah ya ce in ya zo ka zo ka ga yace to ta ya zan gane ya ce ai in ka zo zan gaya ma 'yan tsara ƙofa wani mai kama kaza zai zo ku ba shi dama ya zo gare mahmud ibn subuktukin almalikul abi cikin sarakuna imam malik malam wannan mutumin ja'iri kuma sai zo inda ya saba da makamai ya kore ƙarfin hali ɓarawo da saba ko ɓarawo da sallama ya yi sallama ya ce fa ya zo yalla bai ibn subuktukin ya ɗauki takobin shi ya sa tufafi na yaki ya ce mu ji bayu ina sarauta ina jagoranta ku shugabanku a zalunci wani inkari ya zan yi da mahalicci ina tsarin kiyama da masu mulki ku san da wani ba girin girin mu yi zaɓe a yi ta rigima wani kai ne akwai nauyi a kanku babba mutane ke ɗaukar wani mulki na wani kayan gaba fitar da ke ciki na da yawa Allah muna fata wannan Allah ya ba su ya taimake su kiyaye gaskiya daidai da amma ba ka wannan ne fitira ce ibn subuktikin sai suka tafi gidan wannan mutumin mutum ya ce ya kai sarki gashi na ce sun kai ce shi ya kuma gan shi sai ce kashe min fitila inda shi khalifa ne sai kashe fitila ya dauki takobi sai raba mutumin gida biyu shaf ya ce domin da ya kare kuma ce ba ni ruwa da shi ya ce ya fi sarki mai aminci lamarinka da ban mamaki ya ce da aina ce ka kashe fitila da na zo sai na ga ashe ɗan ‘yar uwata ne don kada tausayin ‘yan uwantaka ya kama ni iki yin adalci Allah ya rutsa ni ga raibar duniya don hukuncin zan ya taɓa aure hukuncin shi ke kuma ni sarki na zab da hukunci ruwa da na ce ka bani nema Allah alkawari tun daga lokacin da ka gaya min ba zan sha makwallatan ruwa ba sai na kwatan maka hakin da haka cikin kishi ne kana da abu mai kama da irin wannan ayo abin ce babu ba amma da Allah ga ya min kura kya ci da gashi kawai wa aka cika ta ku je saboda maganar mulki kuna ta tura ƴaƴan mutane ana ta abubuwa na fasadi da kace kace Allah ka tsare musulmi amin ka ba mu zama lafiya ka sa ai zaba kuka salin alim dukkan shari Allah ka tsare amin Allah wanda ka san alkhairi ne gari ka Allah ka ba su amin wanda ka san shari ne Allah ka hana musu amin sai wannan kenan ka zamanto kana da goyon bayan jama'a sannan kuma kana da adadin kuma ka zama jajirtacce tsaye sannan kuma a samar da abubuwan da na sha faɗa guda goma sha biyar wanda su ne ainihin jigon tafiyar da mulki muna kiransu 15 point agenda a tafiyar da mulki lokaci-lokaci na sha faɗa su amma alaƙarsu da wannan shi ne kamar da muka faɗa da mun saukar maka da ainihin ƙur'ani ko littafi a cikin wata takarda su taɓa da hannayensu da kafirai sun ce wannan sihiri ne wanda ke mai saboda zalunci aya ta gaba وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينبرون وقالوا كافرين سكتي لولا دم منيني منيني يسع ba a saukan masa da mala'ika ba ya ce e gaskiya yake gaba suna nufin inda manzan Allah kan gaskiya yake a bakinsu a sauko mala'ika komai ya ce eh gaskiya ne ba wannan kalubalen da suka jefa ke sai Allah ce walau anzalna malakan yau a inda mun saukar da mala'ika laqudiyal amru thumma la yunzarun da an yi ka ta kare mala'ika yazo buka yadda ba da kun tashi daga aiki to ba manufar Allah ba ke ya ba ku lokaci ya daga muku kafa ku yi aiki za ku ku ga hikima kenan komai na Allah da ka sani akwai hikima kai kanka a baka jinkiri a rayuwa la Allah ka tuba daga kurakuranka shi sa malamai suke jin tsoron wai mutuwar kuju'a da ake cewa a ta wannan kuma ya daga Allah ne yana faruwa Allah ya gara kuma baya nufin illa ga mutum ko kusa amma wasu kan ci to ina ma na samu na tuba na gyara la imani da ya kyau a so ta ɗaliba take gaya min kace wallahi abun aikin mu ana asibiti an ɗazin da take cewa ko jiya ne ya rasu tsoho ta ce tsoho aka kawo tun da ya zo bai taɓa magana kuma tsoho tukub san ba magana ta ce wallahi da kunni na ya dinga kalma shahada da ƙarfi yana la ilaha illallah da ƙarfi can sai shuru aka ce clinically deaf ya ta ka gani ba ta ce tun da ya zo wallahi baya sam ya rabu ta ce kuma da ɗan aljanna ke nan ce a sha yana daga Allah ya sa muna mai fata insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda maganarsa ta karshe kalmar shahada da halalta to muna masa fata haka shi mu ma ka samu shiga da kalmar amin Allah ka samu amin saboda haka suke cewa wa qalu na mai tawani laula unzila alaihi malakun ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لا أين hukunci sannan kuma لا ينظرون بزا أجنكر فامسوا آية تبقى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون to inda mun sanya manzo mala'ika to da zai kasance namiji wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da mun rikirkitar da su yanda suke jawo kansu rikirkicewa ma'ana Allah ya aiko manzo ne mutum irin saboda a samu infijami menene infijami compatibility mutum ne kamar mu da yanayin halittarsa amma ka ce mala'ikan nan gashi ya zo yana da fifike guda 200 ta yi za ku jure ko 100 ko misali ya ce sai mai da shi mutum daga nan kuma sai ka ce a to Allah ya za ka yi mana ko to shi ne ce da mun saukar da annabi mun mai da shi mala'ika dan mai da shi namiji wala labasna alaihim malbis za su gaba da rikicewa a ce wannan su ce wannan to kenan tunda Allah ya yarda annabin nan mutum ne kamar ku sai dai kowane irin mutum daraja ku ɗauke shi haka ku bi shi kar ku buɗe abin da ya fi na fata an gane aya ta gaba
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك haka ne? lalle an yi izgili ko kace an yi izgilanci da manzanni da suka zo gabaninka ya rasu lama wannan malamin suna kiransa tasliya haƙurƙunar rashi na karkada in sun maka izgilanci an yi wanda suka zo gaba kwantar da hankalinka fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yasadu in ka ce fa haqa sai abinda suke izgilanci na haqa sai rincabo a kansu ya cancanta a kansu sun izgilanci Allah ya gama da su kenan karkada qul siru fil ardh قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يا موسى سيروا في الأرض كويت فيها من أبان كسا كويت فيها أبان كسا ثم انظروا سنن كدوبا كيف كان عاقبة المكذبين يا يا كرسم ما سكرت الله يا كسر كدوبا هنا آدم هنا ثمود هنا كذا ai ba haushe kan ciwo gani ga wani ne na isa shi ne to ban sani ba za mu iya samun aya ɗaya misali ya ce na to da mun samu kai rubi ko kuma ne amma sai mu tsaya wurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi amin kurakuran mu Allah ya kai amin kuma muna da ƙara da godiya ga Allah kan kammala gyaran masallacin mu inda kuke gani aiki mai saye da ɗan wasu kasuwa sai da kasu kai muna fata Allah ya ba mu ikon cin amfanin alkhairi da Allah ya yi AC da idan Allah za a kipsin din su saboda magance zafi amma a hankali a hankali kuma dama abinda aka bukata kafin Ramadan da za a fara tafsiri ya zama to an kare a masallacin muna fata muna fara jin da godiya ga Allah sannan da ainihin yaba mai yan uwa da suke tsayin daka wanda suka ba da gudunmawa da taimako da addu'a Allah ya sa ka kowa da alheri Allah ka sa a zabuka lafiya muna kara jaddadawa kuma Allah ya sa ainihin kasan mu tafi daga kowace irin matsala tattalin arzikin mu Allah ya haɓaka mana shi Allah ya kare mutunci duk musulmi duk inda muke waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu ya rabbal alamin tattalin arzikin mu Allah ka gyara mana shi Allah ka daga sunna da ahli sunna da kaskantar da kafirci da munafikai da masu munafici subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salamun alaikum Thank you. بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعدك على خير انتو بايك cewa ina da fata malam abokin kasuwa na ne kuma mutum da shi a kasuwa amma ba musulmi ba ne ka ce me abokin kasuwa eh ba su da kasuwa na amma kuma ba musulmi ba ne na aka yi mai haihuwa sai haihuwa ta koma jariri ya koma ya ya ce tunda ya je wajen yi masa ta'aziyya sai abin da kirki ce masa ya wani ne ke to bahaushe dai kun sani bahaushe in ya ce yaro ya koma kun su me ake yi? ya mutu ke an gane ko to abokin shi ba musulmi ba ne ya kuma je mai ta'aziyya to me zai ce ta abu ne mai sauki yayi shi ɗaɗin musulmi ne ko kafiri ne musulmi ne musulmi ne so in ka ce Allah ya ji kanshi yayi yayi ba shi kake nufi shi uban ba shi dan musulmi ne saboda hadisin da ya tabbata kullu mauludin yul al-fitr annabi ya ce duk da da ka gani a musulunci ake haifan shi iyayen shi ne su mai da shi kirista ko ba yahudi ko kaza amma kama musulmi ne by origin by default saboda haka sai ka ce da shi ah, Allah ya jira to sai da shi ba zai fahimci irin gaisuwar ka ba nan ne matsala to sai ka kira shi ka ce wani ka yi haƙuri Allah ya ji ƙarshi ba yana jin hausa ba? to me laifin? to ka ce da shi may God forgive her ai ka fahimta ne ai God ka ce bai san God ba ne? to kila ce forgive her like how? if you small baby you know commit something bad bad waiting you talk like this so, in broken zai maka sai ka ta no no no no no ina gaya maka abin da ainihin ya kamata amma in shi ne ya mutu ai ba za ka ce Allah ya ba sa la kafa arabtum tayyib
Assalamu alaikum warahmatullahi lafiya. Yar uwa take cewa a tambayi malam idan tana cikin lalura na wata wata za ta zo masallaci ta ji tafsiri.
wato matsalar iyayenmu mata da suke da larurar haila wasan ku kila kun tuna jiya a karatun da sai a fasiri nana aisha take cewa mun fita daga madina za mu yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. muna zuwa daidai unguwar saraf ko kun tuna tace sai jini ya zo min na zauna ina ta kuka annabi ce aisha mai faru jini ne ya zo ta ce e ya rasulullah sai ce to ai wannan halitta ce da Allah ya kaddara ma mata ayan annabi Adam mana ki kwantar da hankalinki hmm? kawai abinda zaki duk abinda mai aikin hajji zai ke maki banda dawafi a kewayen Ka'aba me yasa na shigo da wannan in ƙara jaddada mana halitta ce Allah ya tsara ma duk ya mace ta yi wannan jinin to mun ji to menene hukuncin jinin nan kuma za ta zo masallaci jin tafsiri ai tambayar ki akwai fatawa ne guda biyu ta mabuta ilimi wasu na ganin kaga mace ta shiga masallaci ta zauna ko tana da jini babu laifi dalilin su hadisin bukhari wannan mace bakar fata da ta yi annabi mata gida a cikin masa suka ce ta ai san wata balaga ko bai ce ta ba sai da wannan fatawar ba ita ke da ƙarfi ba fata mafi karfi in kina jinin al'ada to ba za ki shiga cikin masallaci ba kiya iya zama a rahaba abinda muke cewa haraba daga waje saboda kiyaye musu domin akwai yiwuwar akwai jini da ke tsiyaya la'alla ba a sa abin da zai hana jinin zuba ba ɗaya kenan na biyu ai shi jinin haila azan kazanta ne to kuma kina ɗauke da kazanta ke mafi kyawu magana mafi kyau ki hakura ki tsaya a waje yar uwa mai albarka Allah zai baki ladan niyyarki shi yasa masallaci a tsara wurin da iyaye mata za su ke samun sako ya kai gare su saboda duk lokacin da ake tafiyar da karantar da addini aka bar mata a gefe wallahi kun yi tuya kun mance da albasa don su ne ce ita ke ɗaukar ci ita ke da ciki ita ke shayar da nan sannan ka bar ta babu ilimi wannan babban ci baya don haka amsa ki kenan kina son kiji tafsiri amma ga al'ada to ga fatawar ko fatawar farko ko ki dauke ta biyu amma ta biyu makarin jayar sai in akwai dalili mai karfin gaske misali ita ke jan baki duk unguwa ba mai jan baki ko malama ce mai tafsiri yar uwarta to wannan kana iya hango dalili amma ba wannan bane ke tsaya a shi gida cewa injinin ya dauke daga baya kina iya shiga wallahu a'lam wa tawfiq gaskiya ne idan misali za su je islamiyya to me hukuncin ɗaukan ƙwararri shi ma nan magana ce da na na aisha annabi ce je ke ɗauko min kaza ta ce ya rasulallah ai ina al'ada ya ce ina haidataki laisa mani ne ai hailaki ba hannunki take to domin suke ce a ya ce hailar ba a hannunki take ba je ke ɗauko min sai suke sun sai kiyasi ko su hango hukunci kenan suna yi ɗaukar da wani akwai masu mafi amma gaskiya in za ka ɗauki sai dai zama to jizini ba cikakke ba layan maso ilin taharun ko da dai ba ƙur'ani ake nufi a nama mun sani ito amma ai ƙur'anin daga launa ba su aka ɗauko shi saboda haka in dai akwai larura ki ɗauki juzi'i juzi'in amma daidai ɓangaren da ya shafi inda za ku karanta a islamiyya lalle ƙur'ani ya ci gaba da wanzuwa intact cikin matsayin shi san da wani ƙur'ani na da haƙƙi ɗaiɗai goma sha shida daga ciki akwai mutunta shi kimanta shi abinda aka ce hatta ma ka sa yawo ka jiya takardar ƙur'ani baya halatta ƙwarai kuwa tare da kuma yawo ba na jasa ba ne ito amma kuma ya ƙazanta ne so kar ka sa yawo ka buɗe ƙur'ani ka mutunta shi karka sanya karatun Qur'ani a matsayin ringin ton a wayarka baya halatta saboda dalilai guda biyar duk wannan tabbatar maka da wato kimar Qur'ani da haka a wannan hali na jinin al'ada ki hakuri yan kwanaki ne amma in juz'i ne wannan kina iya dauka wannan shine abin da muka fi nutsuwa da shi wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq fi shay
yake cewa shi ma ɗan takarun da aka saka su masa ba don haka ya ce ba zai zaɓe ba sai aka ce da shi kuskure amma an gan shi a
ito ai kai sai mu tambaye ka kai wace mahangar ka hango ka ce ba za ka yi ba tukun domin malamai suna cewa as-su'alu an shay'i far'atu sawri la'alla kana da madogara ne ai ya faɗa ya ce duk da su mashi ba menene mizanin an yi maka ko ba a yi maka sai mun kalli mizanin ka tafi eh shi wannan ya ce ba zai bani kuɗi ba misali ka ɗauka wannan shi ne to ba ka da dalili ba ka da dalili eh an ya ci zai taimaka ma baɗala da banna a kana dalili ne ƙarfin gaske ina son shi ne saboda ainihin zai taimaka ma addini kuma ba zai zalunci ba yani kana da dalili ko kuma ya raba kanshi da wato ishu al'amarin da ya shafi makomar addinin to ba shi muke kallo ba addinin muke so dole ya zama kana da dalili to sai aka ce da kai ba daidai ba ne nima ina tare da wanda suka ce ba daidai ba ne ƙwarai kuwa domin na sha faɗa kun ga demokaratiyyar nan ba kowa ce ba ba ma gujiya ce ba mata mu ba ce kalmar democracy an ɗauko daga ainihin democratos ko democratai kuma asali girkawa suka kirkiro almajiran socrates da aflaton wanda mashirkai ne dukkaninsu har socrates na cewa democracy is a disease shi ba kan shi kafirin muka ɗauka muka gyara shi misali suka kuma kasar wadda ba ina lakciya ba ne a kanta sai mu samu lokaci a kai suka kasar democracy har gida uku wanda take shi umar ita ce liberal democratic system irin ce liberal kai abin da ka ga dama ko ai demokradiyya ne abin da nake so so asalin abin ba ma namu bane mun samu kama a larura ne to abu in ya zama larura ko kai ko kar kai dai za a yi yawwa to kana da na faɗa a zugun kuɗi ba ko ba sani ba kana da zaɓi nawa ne kuntuna zaɓi zaɓi ɗaya ne cikin hudu ko dai mu ce eh kai demokradiyyar nan da ma tsarin tafiyar da gwamnati gaba ɗaya ba namu ba kuma haka ne to duk musulmi mu koma mu zauna gefe ko kar mu shiga university don duk ɓangare kar mu shiga jami'an tsaro kar mu aiki a immigration kar mu yi siyasa saboda me duk sun gino a kan turba wanda ke ba na musulunci ko muna zaune a ƙasar abokanin zaune kuma suna yi su ce da ku babu ko za a yi su kafa dokoki kuma dole ke wannan zaɓin da Allah ya yi ya yi da ƙage shi ne sai ka je ga zaɓi na biyu tun da dai abin haka yake duk musulmin najeriya mu tashi kwanmu da kwarkwata har da kazunzuminmu mu koma dokan jeji inda babu doka ɗaguta a wata mu je mu rayu salin har mutu yaya zaɓin yayi babu wurin ina ne kada ma ka yi try ba ta lokaci zaɓin bai yi ba kuma illar wannan zaɓin shi kenan da masallatanku da kuma sai koma hannun kabarai kuma kenan da kaga kuskure sai zaɓi na uku wanda ya fi ɗaya da nabin mamuni shi ne tun da yake haka abin yake mazo duk mu tafi a karkace kawai don mu lalace ya fi zaɓin farko muni haka na biyu waɗannan zaɓi uku duk ba su ba sai zaɓi na hudu ba haka da nabi shi ne kai da eh wannan tsarin karkatacce ne amma ya zama da ruwa dole mu shige shi da zimmar mu gyara zai yiwu mutum ya ce ya ci zaben gwamna kuma lallai zai kokari ya rage yawan harkoki irin da karuwanci ba za mu goyi bayan shi ba to amma dokin demokradiyya ya hau sai ka ce ya haram kar ka kalli demokrad ka kalli ishu din har kullum na ba da misali abin da ya faru a jihar zamfara 1999 da ya rima ya hau 99 akwai gidan siniman da ne na san siniman a gusau rio siniman suka sai siniman daga masu ita suka ce daga yau an mai da wannan siniman quranic memorization center na san an yi wannan kuma suka ce da ni malam limamai da yawa sun yi magana a kan wannan siniman hadari ce ba su iya canza komai ba don masu da mulki ba su da power to sai ka ce allah ba zai ba shi lagari saboda dokin demokrafiya inna mal amalu bin niyyat wa an laysa lil insani illa ma sa'a saboda ka ashe zamu iya shiga mu shiga aikin force duk abin da ka sani mu shiga amma niyya ita ce alƙalin ka mutum ya je karanta law ya zama san senior advocate of Nigeria ya zama consultant a medical field duk sai ka ci haramun ne niyyar shi ka iya zuwa ka je ka karanta Qur'ani ka zama gangaren amma ka tashi a tutar banza in ba da Allah na mata kuna gani in ga ƙasa tana bin dokokin Allah sau da ƙafa sai aka samu kuma wani gwamna a wannan kasar shi sai halatta giya shi kan sai Allah ya bashi lada saboda kasar na bin dokokin Allah shi a karan kanshi ya kauce ashe nuna maka inda larura mu shiga gwargwado mu gyara abin da za mu yi ha ai da yawa sun shiga sun lalace to kai sai kaje ka lalace mu ya akhil karim to haka wannan bayani ne bai kamata ka ce ba za ka yi zaɓi ba ka ji sai dai ka lura da abu uku ina kimar addininka na musulunci ina ne zai daga ko da kafirai da munafiki ba su so sai mu ce mutu bi gaidu kana wuri na biyu yaya nagarta na shi wannan mutum muhimmin abu na uku abu ne muhimmi yaya kana'ar ka kai take inda kana jira a baka ne ka yi to baka da mota baka da mota to kuma wannan shi ne galibar siyasa da muke fama da ita a Najeriya ciyaman an zaɓe shi kaga an je an taɓa ciɓe da shi a lokal gaman wallahi matata ta haihu ka ji bukatu rututu sai su fara koran mutane da hali ku ce da shi bana kuma na nan to sai ka tsira abin nan ba ku yi abin da muke kira ppp positive political participation ba mpp ba material political participation kudi da sauransu suraka dan uwa da kace kai ba za ka yi ba ka fahimci kana kai kuskure saboda ƙuri'ar ka ɗaya tana iya canza lissafi ya ƙure da kai dai ba so kake ba personally ba na son ma demokuraɗiyya ba ruwa da ita amma kamar da na ba ku misali mun samu kanmu a hali na bayan kuma shari'a ta yarda da larura وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار وكل محضر الضرر saboda haka kuskure ne ka ce ba za ka yi idan ka kaje ne aka ce katinka ya bace ka za ka shi kenan wannan ba ba laifi ka ba Allah ya sa dan wa ya gane amsa shi da kyau kuma Allah ya sanar zaɓin da muke zama tun alkhairi gare mu duniyar mu da kuma khalas to dan wa idan su ka samu haihuwa Allah ta'ala ya albarkaci abin da ka samu Allah da biya sun yaro Musa bin Idris Allah ya albarkaci daga iyaye mata da ke gaban haihuwa Allah ya sake su lafiya daga mai ayyukan tarbiyyar ta gari kuma mutum Allah ya jikarsu fi shai Na'am? To ya mai da magana kan tambayar farko ne. Misali dan shi wannan kafiri abokin kasuwancin shi bai kai shekara ta balaga ba. Ko? Kana iya zuwa ka ce ne, ka ce Allah ya ji ganshi. Kana ma abin da ake so, ai balaga. za ka ce da ainihin baban shi ashe ya mutu to Allah ya ji kanshi ba Allah ya ji kanka ba dan ba da shi kake nufi shi kake nufi kuma ka faɗa ne ai saboda wato kamar ka nuna kamar sympathy yani kamar tausayi saboda an mai rasuwa saboda ai rere ne kuma ɗaɗa ne amma da zaran ya balaga ga gaskiya ta zo yaƙi in ya mutu ba magana ka ce Allah ya ji kanshi don shari'a ta wasu kuma ya kafarci shi kwancin bai balaga mutum Allah sa Allah ya wasalamu alaikum wa rahmatullahi shi kan wadda kuwan addu'a ko to اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا يا رب العالمين نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة نسوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت يا أرحم الراحمين العالمين نسألك اللهم رزقا واسعا وبلدا طيبا وإيمانا ثابتا وإسلاما راسخا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين